الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين
الحمد لله الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه ولا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته تبارك الله في علياء عزته وجل معنى فليس الوهم يحويه وجوده واسع لا شيء يشبهه ولا شريك له لا شك فيه لا عون ينصره لا كون يحصره لا شيء يسبقه لا كشف يبديه حارت جميع الورى في كنه قدرته وليس تدرك معنى من معانيه سبحانه وتعالى في جلالته لطفا وعزا تعالى في تعاليه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أنوا mahalarta wannan waje mai albarka na cikin wannan babban birni na niyame da kuma cikin wannan unguwa mai tarin albarka ina isar maku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna biyu ga watan safar wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya mai kowa mai komi wanda ta kaddarawan shi da yardan shi da izinin shi ya haɗa mu a cikin wannan bagire mai tarin albarka domin mu tunatar da junanmu abin da ya shahi addininmu na musulunci muna fatan Allah ta'ala ya ƙara sanya mu rayuwarmu albarka kamar yadda muka haɗu a wannan masallaci Allah ya haɗa mu a gidan aljanna Allah ya sa haɗu wannan ta zama sanadiyar samun gafara ta zunubanmu Allah ta'ala ya biya man bukatocinmu na alkhairi. ‘Yan uwa mu sani cewa Allah ta'ala yana yi bayan shi ni'imomi daban-daban, wanda Allah ya ɗauki dukiya ya bashi ya mashi ni'ima, wanda Allah ya ɗauki matsayi wanda jama'a da yawa suke nema kai sai Allah ya baka wannan matsayin. Allah ya maka ni'ima wanda Allah ya bashi aure cikin al'umma mutanen da suke neman aure suna da yawa amma kai sai Allah ya saka cikin wanda ya ba Allah ya maka ni'ima wanda Allah ya bashi ilimi wasu suna ta nema ba su samu ba Allah ya yi maka ni'ima wanda Allah ya bashi haihuwa Allah ya yi mashi ni'ima ni'imomin Allah suna da yawa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ku kidaye ni'imomin Allah ku gilga ni'ima kaza daya sannan ni'ima kaza biyu sannan ni'ima kaza uku ku kilga su ba su kilguwa to ni'imomin da ba su kilguwa ina ga gode musu akwai wanda yake iya gode ma ni'imomin Allah babu wani bawan Allah ya ce, Tabaraka man shukurul wara anhu ya kasuru, likauni a yadi judihi laisa tuhusaru, fashakiru ha ya hataji shukuran li shukuri ha kazalika shukur shukur ya hataji yushkaru. Fafi kulli shukurin, ni'matun ba'da ni'matin biduni tawa'in, duna hashukuru ya suharu, famar rama ya ƙazi haƙƙa wajibi shukuriha, tahammala dimna shukri ma huwa akbaru yace albarkatun Allah sun yawaita wanda bayi ba su iya yi mashi godiya wanda yama ni'imar Allah godiya to yana buƙatar wata godiya domin wannan godiya da ya ita ma ni'imar shi mutum nawa Allah yake ma ni'ima yake godewa to kai in Allah ya maka ni'ima sai ka gode wannan godiyar da ka mai wata ni'ima ce sabuwa ko shi ne ya ce fashakiruha ya hataju shukuran lishukuriha wanda yake gode ma ni'imar Allah yana buƙatar wata godiya domin godiyar wannan ni'imai ta godiya kazalika shukuru shukuri ya hataju shukaru haka ita ma godiya godiya tana buƙatar godiya duk wata godiya in ka ƙara to kuma wata ni'ima ce ta ƙaru in Allah yama ni'ima sai ka gode nan ma wata ni'ima ce yama domin da yawa daga cikin bayan shi in ya musu ni'ima iskanci shike butulci suke kin gode mai suke to kai sai ya maka ni'ima kana cikin wanda suka gode kenan kana buƙatar ka ƙara yin wata godiya domin ni'imar wannan godiya ko to in ka ƙara ita ma ta ƙarin tana buƙatar ƙari haka nan kai ta lissafawa har suka kai ciwo shi yasa annabi Dawud alaihi salam wata rana da ya yi irin wannan lissahi sai ya ce ya rabbi kaifa ashkuruka ya ubangiji wai ni ya zani in gode maka in ana sallaitu fa min indik wa in ana tasaddaqtu fa min indik wa in ana ballagtu risalataka fa min indika fa kaifa ashkuruka ya rab idan na tashi nayi sallah Allah ni'ima ce ka min dan wasu baka masu ni'ima su yi sallai ba idan nayi sadaka Allah ni'ima ce ka min domin wasu ga abun bada wai amma baka masu ni'ima ba ta su bada idan na isar da saƙonka na annabtar da ka aiko ni da shi Allah ni'ima ce ka mani sai ce wai ni ya zani in gode maka ya Allah sai Allah ya annabi Dawud wahayi ya ce al'ana shakartani ya Dawud yanzu ne ka mani godiya ya kai Dawud mana ka yarda ma Allah ya ma ni'ima wallahi ita ma godiya ce a wajen Allah Allah yana son in ya maka ni'ima ka gano ya maka ni'ima ko da ka kasa gode mata to ganawa cewa Allah ya ma ni'ima wani nau'i ne na godiya da annabi Dawud ya ce haka sai Allah ya ce mashi yanzu ne ka gode mani ya kai annabi Dawud saboda haka tunda ba mu iya lissafa ni'imomin Allah to ina ga mu gode masu ƴan uwa cikin manya-manyan ni'imomi in za a lissafawa kaza ni'ima ce babba kaza shi ma ni'ima ce babba wallahi cikin manyan ni'imomi akwai ni'imar ƴaƴa ko babu Allah ya baka ƴaƴa ni'ima ce ko ba ni'ima bace wani mai hikima ya ce ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun sai ce wa ajalluhunna najabatul auladi ni'imomin Allah da yake mabayi suna da yawa sai ce amma mahi girman su a sai dai a ce daga cikin mahi girmansu daga cikin mahi girmansu akwai haihuwa ‘ya'ya yau in Allah ya sanya ka baka haihuwa wata dabara za ka yi wani wayo za ka yi ka haihu in Allah ya saka cikin kason waɗanda ba su haihuwa akwai wanda Allah yake sanyawa cikin wanda ba su haihuwa ko babu Allah ya kasa bayan shi kashi hudu ko a cikin suratu shura ne ko ya ce lillahi mafi samawati mulkin sammai da kasai na Allah ne kayan shi ne bayan shi ne kalkashin shi suke shi yake tafiya da komi cikinsu sai ke mi yana halittar abin da ya ga dama in ya ga dama yi ka baki ko hori ko dogo ko gajere yadda ya ga dama yake ko dan siriri na'am يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء
sai ya ce yana ba da kyauta liman ya sha'u ga wanda ya ga dama inathan ta ‘ya'ya mata in ka haihu sai a ce macece ka ƙara macece ka ƙara macece ka ƙara macece kuma ko ka yarda ko baka yarda ba haka ya ga dama ba ka iya mai revolution ba ka iya mai zanga-zanga ba ka iya kai ƙara haka ya ga dama kawai mata sai ba ka kai hushi ko ka yarda ko ka Allah sa ka yarda kawai kai mace za ka haihuwa Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inata yana ba da ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama in Allah ya baka mata kai kana cikin listikin waɗanda Allah ya sa mace za su haihuwa ya za ka ji sai ka ce baka yarda ba Allah kana da ja wato Allah shi ne ke da cikakken mulkin da in yama abin da ba kaso ba ka da mahita sai ka gode mashi zai kashe uwarka da an tambaye ka wani abin da ya samu ka ce alhamdulillah dole sai Allah wallahi duk duniya akwai wanda ya sai kashe uwarka kuma ka zo kana mai godiya wallahi sai Allah kana tare da uwarka kana kaunar ta kawai Allah turo mala'ikan mutuwa ya kashe ta kuma ba ka iya gunguni ba ka iya hushi ba ka cewa ba ka yarda ba dolin kama shi yasa manzon Allah yake cewa la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allah kai ne Allahn da babu malaba babu wurin tsira daga gare ka sai zuwa gare ka fafirru ila Allah in ka ji tsoron zaki sai ka yi nisa da shi in ka ji tsoron kura sai ka sa tazara tsakaninka da ita duk wanda ka ji tsoro duniyan nan to tsakaninka da shi nisa kake sanyawa bu'dal mashriqaini fa bisal qarin to amma shi Allah fa in kana jin tsoron shi ƙara kusanto shi kai in kai da gaske kai kana jin tsoron Allah to ƙara kusantar shi sai yace fa firru sai yace ila Allah ku gudu akwai matsala hawar lamarin Allah ba wasa bane to in kun gudu ku je ina zuwa ga Allah don haka Allah ta'ala ya ce yana ba da ‘ya'ya mata zunzurutu ga wanda ya ga dama kamar yadda a wato Allah ta'ala ba ɗaya ‘ya'ya mata ga wani annabi annabi lutu ko an ce shi a wato baban mata ne ‘ya'yan shi ‘yan mata ne sai ya ce mi a gaba أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما akwai kiran waccan ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukur yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya maza kai in Allah ya sanya ka cikin listikin masu haihuwan maza wallahi ka karɓi wannan ni'imai da hannu bibiyu duk in ka haihu ƙato ne ka ƙara shi dai ne ka ƙara shi dai ne kawai kai ta haihu ƙatta ma sha Allah haka kai kana tsoki kuma bayan da za kai haka Allah ya ga dama kai maza za kai ta haihuwa Allah yana sanya wanda ya ga dama ya zamo mai haiho ‘ya'ya maza, surutun maza. Kamar yadda Allah ta'ala ya sanya, wato wani annabi ne annabin da ya haiho ‘ya'ya maza. Annabi Ibrahim ko aka ce shi ne abin zukur, ‘ya'yan shi maza ne yake ta haihuwa. Sai ya ce, Awi zawi ko, ko kuma Allah ya cakuɗa su, zukuranan wa inasa, maza da mata. in matakka ta haihu sai a ce namiji ne in ta ƙara sai a ce mace ce in kuma Allah ga dama sai ka jero namiji biyar ta shidda mace ce ko kuma mace biyar na shidda namiji ne haka Allah ya ce in ya ga dama sai ya caccakuɗa kamar yadda ya cakuɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haihu ƴaƴa maza ya haihu ƴaƴa mata aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha kashi nawa kenan kashi na farko yana ba da zunzurutun ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama kashi na biyu yana ba da zunzurutun ‘ya'ya maza ga wanda ya ga dama kashi na uku yana caccakuɗawa ya gaggauraya maza da mata ga wanda ya ga dama to kashi na hudun mine ne ويجعل من يشاء عقيما wa ya ji aluman ya sha wa ƙima kuma Allah sai ya sanya wanda ya ga dama ya zama bakararri kawai baya haihuwa tana yiwa shine deputy Hamusu tana yiwa shine wato minister Lawali tana yiwa shine komando Yakuba tana yiwa shine wani oho ko ma waye kai in Allah ya ga dama wallahi din matsayinka sai Allah ya sanya ka aqimi baka haihuwa kawai baka haihuwa kuma ba hushi bane Allah yake da kai wannan kasusuwan da Allah ya zana cikinsu babu matsala ko guda cikan mulkin shi ne yana ma wanda ya ga dama haka nan kamar yadda ya ma annabi zakariya kaga in hushi ne bai ma annabawa ko to duk wannan musallan guda hudu kaga kowane akwai annabawa misalin wanda Allah ya ba zunzurutin ƴaƴa mata ya ba annabi lutu wanda Allah ya ba zunzurutun ‘ya'ya maza ya ba annabi Ibrahim Khalilur Rahman, wanda Allah ya cakuɗa ma maza da mata ya ba hiyayyen halittu annabi Muhammad, wanda Allah ya jarraba da rashin haihuwa ya jarraba annabi Zakariya da haka. Kenan ciki mai matsala ciki. Babu wani abu da yake nuna cewa Allah bai ƙaunarka ko yana hushi da kai, ko kai mutumin banza ne ko tsinanne ne kai, ko kai ba a'a. bai da alaƙa da kirkinka ko rashin kirkinka tana yi wa kashi kowa zama waliyin Allah amma Allah ya sanya ka baka haihuwa waliyi ga waliyantaka ba ‘ya'ya tana yi wa kashi kowa zama ɗan iska amma kuma Allah ya ɗauki ‘ya'ya maza da mata ya cakuɗa ya baka kuma kai makiyin Allah ne kenan wannan bai da alaƙa da ƙauna ko rashin ƙauna Allah ya ce kawai tsantsar mashi a shi ce haka yake yi ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukur au yi zawijuhun zukuranan wa inasa wa ya ja'alu man ya sha'u a ƙima in ya ga dama ya sanya ka baka haihuwa wallahi duk dubara ka duwayenka duk iliminka duk ƙwarewanka Allahu akbar wani mushan SBT ya ce ni na san yadda nake ina haihu namiji saboda shi 'ya'yan shi maza ne duka ya ce ana san dabarar da nake ya ce ai ni ba jahili bane na san yadda nake tsara kayana shi yake wai wani ilimin shi ne da wani kwarewan shi saboda ya karanci SBT ya gano ta da kyau saboda haka ya san yadda za ya samu namiji ya san yadda za ya samu mace in Allah ya sanya ka baka haihuwa wato ka ka zama kai ne asibitan ma da kanka iya ka bincike wallahi baka isa ka haihuwa in Allah ya sanya ka cikin kasan wanda ba su haihuwa ko ka yi shaƙe-shaƙe ka yi shaye-shaye ka yi turare-turare da hayaƙe-hayaƙe ka sassaƙo saƙaƙaƙai ka yi ta hambaɗa duwani mugu da boka ya ce ma na san yadda za a yi ƙarshe ya gwada ya ga ƙarya ce ki kawai haka Allah ya ga dama ba ka haihuwa to wani ya ce mi yasa ni Allah ya sanya ni cikin wanda ba su haihuwa wataƙila Allah ba ya gani na ko bai gane ni ba sai Allah ya ce innahu alimun qadir Allah masani ne ya san kowa in kaga ya baka iya maza ya kyale ka kaka yi nibin ko bai ganin ka ko mancewa da kai ko kuma kai matsayinka na komando bai kamata ba a ce baka haihuwa ko kuma wane ne Allah ta'ala masani ne ya san kowa kuma kadirun ne mai kaddara abubuwa da shi ke kaddara abin da ya ga dama ɗan uwa musulmi inda za mu gano haihuwa ni'ima ce rishin haihuwa jarabawa ce da Allah ya jarraba annabi zakariya da yake shi annabi ne ya san Allah kuma ya san mai abin ne Allah shi ne ke sa abin da za ka ji wani ya koma gehe yana ai impossible ne wannan sai Allah sa ya zama possible shi Allah abin da ba yayyuwa yake sa yayyu to saboda haka annabi zakariya da ya kafa lallashin Allah ya kafa roƙon Allah ba dare ba rana Allah ya bashi ko bai bashi ba ya bashi wannan matsalar ta mahaifan matar shi Allah ya gyara ta Allah ya bashi ɗa kuma ɗan kamin ya zo aka ce za a bashi har ma sai da ya kai matakin da ya bar haihuwa saboda haihuwa ni'ima ce in Allah ya baka ni'imar kuɗi sai bai baka ni'imar 'ya'ya ba to kana da tawaya sai ka ji duk duniya ba abin da kake so sai yaya in Allah ya baka mulki sai bai baka yaya ba zaka ji wannan mulkin gaba ɗaya akwai tawaya saboda baka da ɗa wani bawan Allah mai gadi ne a gidan wani ɗan kasuwa babba mai kuɗi gadi yake mashi to shi mai gadin Allah ya mashi arziki na yaya yana haihuwa shi kuma mai gidan Allah ya jarraba shi yana cikin aƙima shi cikin lissinin kashi na hudu ya faɗo yana cikin wanda Allah ya sanya shi baya haihuwa amma fa akwai arziki ga motoci ga gidaje ga ga ga abubuwa daban-daban wata rana sai mai gadin nan nashi ya kuskure kuma mai gadin dattizai da ya ane yi mashi fada yana ta mai wulakanci yana ta bala'i yana ta surwa mugu abu kamar ya bige shi gadin ya sunkuye kan shi kasa yana ai haƙuri alhaji ai haƙuri alhaji haka ba zai ƙara maimaituwa ba ana cikin haka mai gidan ya shiga gida kamun ya hutar kawai sai 'ya'yan wannan mai gadin suka zo wajen babansu su da yawa ko da suka zo suka zazzauna mai gidan yana hutawa zai shiga mota sai ce alhaji ina da magana alhaji ya zo sai ce kasan ni'imomin Allah kala-kala ya ce Allah yana ma mutum ni'ima ta wani ɓangare amma ya ƙi mai ni'ima ta wani ɓangare ya ce kai alhaji Allah ya maka ni'ima ta kuɗi ni kuma Allah ya mana ni'ima ta ‘ya'ya yanzu kallon ga yaranka gani duka ɗaya na ne ya ce kalla suka gani masha Allah duka ‘ya'yana ne ya ce yanzu misali alhaji ka san abin da ya sa nake haƙuri da duk wulaƙancin da kake mana ka gara mana magana sarran ka in yi haƙuri wallahi dan in samke nauyin da Allah ya ɗora mana ne na haƙƙinsu in samu abin da zan kulawa da su in ban da wannan da na tafiya ta ya ce yanzu kai da Allah ya maka ni'imar kuɗi ka tattaro kuɗinka gaba ɗaya da motocinka da gidajenka ka bani ka ce in baka ɗa guda wallahi bani baka alhaji ya girgiza kai ya ce gaskiya ne kuma ka mana wa'azi na goji ni'imar Allah kala-kala ce shi alhajin yana kwaɗayin haihuwa amma Allah bai ba shi haihuwa ba yanzu sai mai gadon shi yake gaya mai cewa inda duk abin da ka mallaka duniya ka tattaro ka bani ka ce in baka ɗa ɗan ƙaramin ma cikinsu ka ce in baka shi duka bani ya ce wallahi bani baka ya ce kenan ka gani ma yana da ni'imar da baka da ita to saboda haka ni'ima daban-daban ce jahili wanda bai san Allah ba shine zai tashi ta tsoki shi Allah bai mai ni'ima ba duk yanda zaka kallon wani mutum Allah ya ɗaukaka shi ya fangama in ka tsaya kai lissahi in dai akwai hankali gare ka kuma kai musulmin kirki ne sai kaga kai ma Allah ya maka wani gata wanda bai mashi irin shi ba duk talaucin ka af in ka ce aiki shugaba ne yana da ikon komi yana da yancin komi kai ka iya huta ka tashi daga nan ka tai duk inda kake so ƙasa kuma in ka ga mai aya ka saye in ka ga mai awara ka sai shi wa ita ma wannan ba ni'ima bace shi ya zo yayi shi ma bahaushe ya ce in hitsari banza ne ka za ta yi shi tun yadda kare na kanka akwai ni'imomi kai ma wanda Allah ya maka wannan naka ne kawai wani bai isa ba yayi to saboda haka abinda nake so in haska mamu yan uwa tunda haiho ƴaƴa ni'ima ce wani yace ba shiga garin ba filin alakan ba haihuwa ba ɗaukan nauyin ‘ya'yan amanar da Allah ya ɗora bisa kanka ta ‘ya'yan ka daina dariya Allah ya baka ‘ya'ya sai ka gaya ka ƙari da su tukwana ka daina farin cikin ka sami ‘ya'ya eh abin farin ciki ne ni'ima ce amma babban aiki ne Allah ya ɗora ma wallahi amana ce mai girma wadda tana iya zama sanadiyar babbaka ka cikin wuta ɗanka ƙwara ɗaya in Allah ya baka ɗawa goma ka ci amana ɗaya wallahi yana iya zama sanadiyar ɗaure ka duk ƙoƙarinka wajen ibada ba sallah ba kake in sunanka sallau wallahi kana iya shiga wuta akan cin amana ɗanka akwai jan aiki dan ƙareren aiki babba ga duk wanda Allah ya bashi ni'ima ta haihuwa amanan nan dai wadda Allah ya bujiro da ita ga duwatsu babbaka babbaka inna aradna al-amanata inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ميسا إنه كان ظلوما جهولا Allah ya ce inna lalle musu Allah Allah yana girmama kanshi da kanshi aradna al-amanata mun bujiro da amana ala samawati akan sammai guda bakwai Allah ya ce sammai guda bakwai ga amana ku dauka in baku suka ce a a ba za mu iya ba Allah ya bujiro da amana akan kasai guda bakwai kun iya ɗaukar amana aza muku suka ce ta hi ƙarfinmu Allah ya bujiro da wannan amana akan babbaka babbakan duwatsu duwatsu duk taurinsu duk kwarinsu duk ƙarkon da Allah ya lice su akai Allah ya ce duwatsu ga amana zan baku Allah da kanshi ya ce fa abaina an yi hamilnaha suka ƙi su ɗauki wannan amana wa ashfaqana minha suka ji tsoranta suka dibi su yakin ayan nan shi ɗan adam an ce an bujiro mashi ba a bujiro mashi ba kawai tara kai ya ce ni a azaman wa hamala hal insana haka Allah ya ce shi ɗan adam kawai ba gammo ya ce a ɗora mashi sai Allah ya ce dalilin da ya sa shi ɗan adam ya ce shi yana iya ɗaukar amana inna huka na zaluman saboda shi azzalimi ne jahulan kuma jahili kaga waɗannan biyun jahilci da zalimci su ne tushen banna a bisa doron ƙasa duk inda kaga wani lalaci duk inda kaga wani sakarci duk inda kaga wani iskanci duk inda kaga wani mugun abu da ake shimkawa Allah sanadiyar waɗannan biyun ne jahilci zalimci shi jahili wanda bai san Allah ba komi ma yana yi wani daga cikin magabata ya ce in mutum shi ke ba duniya karatu inda ya saba ma Allah to jahili inda bai jahilci Allah ba bai saba mashi wanda ya san Allah bai yarda Allah ya ce kar a yi shi kuma yi wanda ya san Allah ba zai yarda ba Allah ya ce a yi shi ya ce ba zai yi ba shi sa Allah ta'ala ce allazina ya'maluna sayyi'ati bi jahalatin ko su ne ko a cikin suratun nisa وليست التوبة للذين يعملون السيئات عمل السوء بجهالة الذين يأملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب mahallu shahidi dai duk wanda ya aikata sabon Allah to jahilci ne sa ya aikata shi duk karatun shi akwai wani nau'i na jahilci da ya same shi shi yasa ya aikata ɗan uwa amana ta ɗaya wanda Allah ya ɗora akan wuyan iyaye wallahi tana da girma Allah ya gargaɗi mutane akan cewa ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ya ku waɗanda suka yi imani karku ha'inci Allah da manzo karku ha'inci kawunan ku ku ci amanar kanku da kanku wa antum ta'lamun kuma alhali kuna sani saboda haka duk wanda Allah ya bashi ɗa to Allah ya aza mashi wani nauyi wannan ɗan da Allah ya baka Allah ya ɗora ma nauyi a kanka dole ne ka tarbiyyantar da shi dole ne ka kula da shi dole ne ka zama makiyayi a gare shi yanda makiyayi ya zama ga dabbobi to kai ma haka ake son ka zama gare shi yasa Allah ya ce dukkaninku makiyaya ne in kana son ka gano nauyin da Allah ya dora ma don Allah ka koma koje wata rana ka kalli makiyayi da dabbobin shi wace irin rayuwa makiyayi yake da dabbobin shi to irin ta ake son kai kai ma da amanar da Allah ya dora ma makiyayi in ya shiga daji yana son dabbobin shi shige su yi kiyo wajen da ke da kwai ciyayi ana son 'ya'yan da Allah ya baka amana ka kula da gangar jikinsu lahiyarsu ka a samu matsala ɓangaren ciyar da su ka a samu tangarɗa don da an samu wannan matsalai idan makiyayi ya ƙi kai dabbobin shi su ci abinci inda ya dace to za su shiga gonakin mutane su yi ɓanna idan ɗan adam ya ƙi ci da ɗan shi to zai zama ɓarawo ya faɗa gidajen mutane ya ɗora masu ɓanna idan makiyayi yana tahiya tare da dabbobin shi sai guda ta kare sai yake kulawa da ita yawa ci da ita wannan kafai tata za ta lalace idan ɗanka ya kamu da rashin lahiya sai kai waci da shi baka iya kai shi likita baka kula da shi Zai- wata gaba ta su za ta salwanta ko ya rasa ran shi gaba ɗaya idan makiyayi yana tahiya tare da dabbobin shi gaba ɗaya sai ya ga sun shiga wata kwana inda ba nan ne yake son ya tahi da su ba zuwa za ya yi amfani da dubarar shi da sandar shi da ƙarfin shi da duk abin da yake iyawa a kan mi a kan ya kaɗo kawunan su su dawo su bi inda yake so so ake ɗan adam wanda Allah ya ba shi tarbiyya da amana idan ka ga ɗanka ya race ya saki hanya ya kama hanya ɗan iska kuma kai ba ɗan iska ba ya kama hanya irin ta ayyuka wa- na 'ya'yan da ba 'ya'yan musulmi ba kuma kai ga ka musulmi to ka yi duk abin da kake iyawa wajen sai kaga ka dawo da shi akan hanya ta daidai ba ka cewa to ni ya zani da sabo Eh, ina yana yaƙiya a dole in zira mai ido dole ka zira mai ido ka haiho shi wallahi ba ka da wannan hujjai annabi nuhu allah ya jarraba shi da wani tantirin ɗa amma bai sallama ma ɗan ba ko ya sallama ya ce to ya na iya tun da ɗan ya zaɓa shi ya sani a'a hallon washin shi na ƙarshe sai da ya ɗora mai da'awa ya bunayyar kan ma'ana lun washin shi na ƙarshe kamun ya bar duniya sai da ya mai gargaɗi kenan ya sauke nauyi to dama shirya ga hannun Allah take kai kawai so ake kayi kayi abin da Allah da kanshi ya san ka sauke nauyi ba kai sakaci ba amma in aka samu sakaci a bangaren ka to wannan ne cin amana wannan ne zai zame ma matsala amma kayi iya abin da ya dace baka sallama ma ɗanka ba ka yi har ƙarshen rayuwanka kana ta ɗaukan mataki to Allah ba a zalimi ba ne ya san ka kula ko baka kula ba ya san ka yi ya san baka yi ba wallahu ya alamul mufsida min almuslah Allah ya san wane ne mabandaci wane ne mai gyara to amma wallahi mabannata ke da kwai masu yawa wannan wa mutum shi kawai tumbuleke tumbeke ne tumbuleke tumbeke ba kula ta wando ba kuma ba kula ta riga ba in dai na cika tumbina to haba sa'a ta yi shi bai damu da kowa ba ko ɗiyan shi rayuwar da yake yi da su irin ta tullikin kusu ne tullikin kusu ka ci kai kadai sai wajen aiki ka budo daya kaga yana tsawa na mamunu yaka to aiki ne za a mashi amma shi ko dadi zai sha sai dai ya boye sha shi kadai wai uba ne kaga mutum wai magidanci ne amma ka ganshi kalkashin wata rufa yana cin tace shi kadai ko yana cin kaza ko an buga mai kwai ya baro iyalan shi da masara rashin yanzu shi yake haka daidai to ina zancen kulawa da su ko tarbiyya shi wani abin da ya iya kawai haihuwa amma ɗaukan nauyin haihuwa wannan bai iya shi ba lahira ha akwai da yawa wanda za su sha kashi akwai surprise wani mutum kana ganin shi kuna gaisawa lahiya alau lahiya alau ba za ta za ta faru gare shi a lahira in kaga an jawo shi ko kana ganin sau ɗaya kuke sallah ashe ya ci amana ɗiyan shi bai tarbiyyantar da su ba babu ruwan shi da karatunsu na addini wai 'ya'yan musulmi ne yana ta in kace mai kafiri in ya shake ka faɗa hasahi amma kuma shi ɗiyan shi rayuwar shi gaba ɗaya irin rayuwar 'ya'yan kafirai suke bai taɓa ƙoƙarin kwatanta masu addini ba ko daidai tun da dai suka taso da sun kai shekara bakwai sai kai su ikwal ya sabke nauyi allahu akbar kai kokari sai kai sa ekol yanzu in ya kai sa ekol daga nan yana kulawa da an ce a kawo kudin wani abu zai ka a ekol kin ma fa tun da ya kai su ba abin da ya dame shi a ce ana reloyin na iyaye ba ya zuwa yaya suke mu'amala a ekol oho yana da diya zan kaɗe diya budurwa ko ba radda ake kur ba sai ta ce baba mu dai yau muna da kur ya ce to salima sai an da shi ke nan kai ne salime ba ita ba in tattahi da gaske ne kur ta je ko kurɗe ta je oho kawai shi dai ta tahi da ya shiddu wata baɗala za a yi da ita shi dai ya ga a gabansu tana sanya hijabi bai bincike shi kuma irin wannan zamanin Allah ya baka ‘ya'ya musamman musamman in ‘ya'ya mata ne don tarbiyyar ‘ya'ya mata ta hi wahala a kan ta maza. Ya samun zan Allah ya ce, duwanda ya tarbiyyantar da ɗiya mace ƙwara biyu, ƙwara biyu ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba wanda ya tarbiyyantar da ɗiya mace biyu tarbiyya mai kyau aka mata aure yin rabu da ita lahiya manzan Allah ya ce da ni da shi a cikin aljanna kamar wannan yatsan da wannan yatsan ka kalli yatsun nan ba tserewa ko kusa da kusa to manzan Allah ya ce ni da shi a cikin aljanna kamar wanga yatsan da wanga yatsan me yasa ai duk abin da ka ji manzan Allah ya ce wanda yi shi aljanna zai samu to kakkai neman wani bonus ne ina wallahi aiki ne ja irin wannan zamanin Allah ya baka ƴaƴa ka je wai ka shiga harkokin ka wai kai ba abin da ya dame ka da rayuwarsu ya suke to misalin ka kawar misalin wanda aka ba kiyan dabbobi ne an tara mai su akuya da su bunsuru da su rago da su tunkiya an tara mai su da yawa kawai sai ya je tsakiyar dajin da ke da kwai zakuna da dabbobi masu cizo ko da ya je tsakiyar dajin sai nemi wata inuwa ya kwance yana ta kwana yana ta kwanan shi da munshari wa zai mai kiyan kenan wa zai kula mai da su to akwai shaka zaki shi ya mai kiyan tun da kai kwana kake yi shi zaki in ya zo sai ya karbi kiyan sai ya kula maka da su to irin wannan zamanin namu ka haiho 'ya'ya mata kuma babu abin da ya shahe ka da bibiyar tarbiyyansu wallahi in ka haiho ɗaya mace yanzu to kama daina dariya kana wallahi mace ce aka samu a'a ba mace ce aka samu watakila mace ce wadda za ta zama sanadiyar kai ma kamaci akwai matsala dole kai bayan ka gode ma Allah akan ni'ima haihuwa to ka fara addu'a shi yasa mutanen kirki addu'a suke yi tun kamun su haihi ‘ya'ya Allah ya sa su zama ‘ya'ya na ƙwarai za su haihu bayan sun haiho su za su yi ta addu'a Allah ya sanya ‘ya'yan nan su zama na ƙwarai bayan yaran sun girma sun mayyanta za su ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya kama masu wajen tarbiyya alƙur'ani duka ya ba da labarin haka hunalika da azakariya هنالك دعا زكريا ربه wace addu'a ya yi قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء annabi ibrahim ya yi addu'a ce rabbi habli mina salihina رب هب لي من الصالحين kuma ya ce rabbi ji'alni muqimas sala رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي na'am ربنا وتقبل دعاء da Allah ya ce mai inni ja'iluka lin-nasi imaman sai ce min قال ومن ذريتي na'am قال لا ينال عهد الظالمين da Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu sai ce min حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب رب أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدتي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين yarithuni wa yarithu min ali yaqub يرثني ويرث من آل يعقوب na'am واجعله رب رضيا annabawa tun kamin Allah ya ba su ƴaƴa suke addu'a Allah ya ba su na ƙwarai annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji habli minas salihin ka bani ƴaƴa daga cikin ƴaƴa na ƙwarai salihai annabi ibrahima ya ƙara maimaita addu'an shi bayan ‘ya'yan shi sun girma ya ce rabbi ja'alli muqimar sala Allah ka sanya ni in zamo mai tsai da sallah mai kiyayewa wa min zurriyati daga cikin zuri'ata ma Allah ka sanya a samu masu tsare sallah masu tsai da sallah Allah yana yaban bawan Allah na gari a suratul ahqaf yace sai lokacin da ya kai matukar karhin shi ya balaga ya kai shekara 40 hankali ya cika sai dora addu'a rabbi auzi'ini ya ubangiji ka kimsa mana a zuciyata an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode ma ni'imar ka wadda kai a gare ni wa ala walidayya da ni'imar da kai ma iyayena wa an a'mala salihan tarda kuma in aikata aiki na kwarai wanda zaka yarda da shi wa aslih li min zurriyyati Allah ka gyara mana zuri'ata ka gyara mana ƴaƴana annabi zakariya yace ya Allah habli min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani zuri'a ta kwai- ta kwarai daga wajenka yana addu'a yana lallashin Allah yace Allah so nake in ka bani da ya rufi ni ya gaje ni wa ya rufi min ali yaquba kuma ya gaji iyallan annabi yaqub sai ce waje rabbi radiya ya Allah kuma ka sanya shi ya zamo yaro ne yardaje a wajenka wanda kana son shi ka yarda da shi annabawa kamin su aihu suna addu'a bayan sun haihu suna addu'a bayan iyan sun girma suna addu'a kai kuma kana sa 'ya'yanka cikin addu'a annabawan Allah ba su mancewa da 'ya'yansu in suna addu'a duk wani alheri da suka samu suna fatan Allah sa cikin zuri'ansu a samu da Allah ya jarraba annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ci jarrabawa sai Allah ya ce mai inni ja'iluka lin-nasi imama dama daga ka ci jarrabawa to daukaka tana biyo baya haka ne sunnar Allah sai in kaga Allah ya tulla ka cikin wani bala'i to eh hakuri in dai kai hakuri yana wucewa to wani alheri ke biyo baya wannan tsari da tarihi da sunnar Allah da alkur'ani da dalilai da yawa sun nuna wannan tsari ne na Allah in Allah yana son ya dauka ka sai ya tura ka cikin wani bala'i zai kyale ka suka kana ganin anya ni Allah yana so na kai ba mahita ba mahita kwatsam sai Allah ya kawo mahita ya kuma kai sama amma sai in ka ci da Allah ya zano su annabi Ibrahim da su annabi Haruna da su annabi Lutu sai ya ce waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru su annabi Musa go ya ce mun sanya shi jagorori masu shiryarwa da umarninmu amma a wani lokaci bayan sun yi haƙuri annabi yusuf da allah ya tulla shi cikin jarabawa da masifa da kaidi da makirci na mugun abu bayan ya gama shan wahala gaba ɗaya sai ya ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ai jaraba na fada na ya haƙuri dama duk wanda ya haƙuri ya ji tsoron Allah to Allah bai bata sakamakon masu kyautatawa wannan shine sunna ta Allah to Allah ya jarraba annabi Ibrahim da jarrabobi da jarraba iri iri iri iri kai har cikin wuta aka tulla shi amma ya haƙuri bai saki tauhidi ba karshe sai Allah ya ce mashi inni ja'iluka lin-nasi imama jarabawa ta kare sai daukaka zan sanya kaka zama kai ne shugaba ga mutanen duniya gaba ɗaya duk inda wani ɗan adam yake a duniya yana fatan a ce rayuwar shi da tsarin shi irin na annabi ibrahim ne kadibai yahudawa duk taurin kansu sai da suka ɗora ƙarya cewa wai su ne mabiya annabi ibrahim sai da allah ya raba musu gardama rigima ya kanta mai tsakaninsu da nasaru wafu da najaran lokacin da suka zo suna kai ku akan banza kuke ai mu ne muke akan addinin annabi ibrahim nasara suka ce ma yahuda ƙarya kuke ku akan banza kuke mu ne muke akan addinin annabi ibrahim Allah ya ce ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikeen أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله duk inda wani ɗan adam yake duniya yana son a ce shi mabiyan annabi Ibrahim ne kai wallahi har annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce mai thumma awhayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim hanifa Allah ya sanya shi ya zama jagora ko bai sanya shi ba har duniya ta nade annabi ibrahim ana alfahari da cewa addinin shi ake biya annabin mu ma yana alfahari da cewa bisa irin addinin annabi ibrahim yake qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikeen to ji darajar da ya samu da annabi ibrahim ya ga Allah ya daga shi sai ya tuno to ai ina da iya sai ya ce wa min zurriyaci Allah cikin zuri'a ta ma a daga wasu sai Allah ya ce la yanalu ahadin zalimi ni alkawali na ba zai samu azzalimai ba me ake nihi kenan cikin zuri'an ka akwai na kwarai akwai azzalumai na kwaran sun samu haka yasa ya ce wa min zurriyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin don haka annaba ba su mancewa da ɗiyansu duk darajar da suka samu suna fatan Allah ya ba su ‘ya'ya wanda za su ‘yan uwa musulmi maganganun da nake son in yi a kan tarbiyya wallahi suna da yawa amma shi nake kamar lokaci yana gibza ta hayarsu bari in ɗan kacike bayanin in waɗa cikin wani point in dawo bisa kan tarbiyya wadda muka hiba mahimmanci ita ce tarbiyya ta kai ɗiya ecole ɗanka wanda ka haifa ko ɗiyakka wanda ka haifa kana ganin idan ka sungume shi ka kai ekwal aka rubuto shi shi kenan kai ka sauke nauyi na wallahi ni ba ni wasa duk yana na sanya su ekwal na kan nake ban wasa da su ban barin yaya na suna yawo a gari duka na kai su ekwal to malam zuru kana tsammanin yanzu shi kenan ka gama ka sauke nauyi yanzu a lahira in Allah ya tambaye ka na baka yaya yaya kai da su sai ka ce ekwal na kai su na shiga ban ɗauka ba tana hidda ɓarawo a'a wallahi ba ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tarbiyyantar da ƴaƴanku akan karatun alqur'ani wai ƴaƴanka sun iya karatun qur'ani sun iya ka sanya su makaranta ta alqur'ani ko kuma a wannan bai da daraja saboda ba a samun matsayi da shi a nan duniya ba wani muhimmi ba ne wani in kaga ya kori ɗan shi ta makaranta sai in ya sha mai kai kaɗai amma in dai ɗan zai zauna tsab gida wallahi ba abin da ya dame shi da ka gana kai wallahi makaranta zan kai ka to wai yanzu hukuma ce zai mashi shi ba wai wani abin alheri ba shi dan ma yana tarbiyyantar da shi yana kwatanta mai kamar makarantar nan fa akwai wahala wallahi in baka yi hankali ba in baka yi hankali ba mummunu makaranta san kai ka dan haka sai kamo hannun mummunu yana barka gani dan shayyan nan dan shakira uwa mutai makaranta zan kai ka rubuta yanzu shi da kanshi yana gaya ma dan wai yanzu da wurin ukuba ce bala'i ne Allah shi bi Allah shi kan alheri ba to me yasa in zaka kai shi ikwala baka cewa ai ikwala zan kai ka kai ka gane kuran ka ikwala amma in zaka kai shi makaranta sai ka duru nuna wai wani bala'i ne wani ukuba ne zaka mashi wannan tarbiyya kware ce kake koya mashi yanzu tarbiyya da baki ne ya kamata mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu ko kuma a aikace to don Allah kowa ya koma gidan shi ya karanci kan shi karatun ta na tsaf tun daga harkon rayuwar ka har ƙarshe wai anya da gaske ne rayuwar da kake yi a gidanka cikinta akwai tarbiyya so ake wa gidanka gaba ɗaya mocinka dirshirinka duka ya zama karantarwa ne ga ɗiyanka to abin da kake yi har magana da zaka ɗora ma mammasu tarbiyya hira da zaka ɗora da uwansu duka karantarwa ne gare su in za ka hita waje sai wani yaro ɗanka ƙarami ya makale ya yi kuka baba sai an shaida ni duk abin da za ka yi nan tarbiyya ce in ka ce ishuru in na dawo na sawo ma jirgi sai ka tafi tarbiyya ce yanzu kana nihin ka koya mai ƙarya da ka dawo hannunka biyo baba ina jirgin nawa ya ce na sawo ma gobe to yanzu ya gano uban shi shata ne akwai shato ƙarya in aka kwana biyu yaron yana sannu-sannu yana ƙara wayo wata rana da ka ce ishiru in na dawo na sau ma jirgi sai ce ba wani so ba wani so kina fara gano ka ya fara gano ka ko duk motsin da za ka yi a gidanka tarbiyyantar da ɗiyanka ne kake in kana son ‘ya'yanka su ɗauka to ci gaba da yi in kuma ba ka son su ɗauka karka ci gaba da yi wallahi har waɗanda za ka uwarsu gabansu koyo suke koyo suke kai hagginin da kake position kin ginin da kai a gidanka shi ma tarbiyya ce ya kai gini gini ma wanga wanda kai duka yana cikin tarbiyyar da kake ba ƴaƴanka wata rana wasu yara ƴaƴan larabawa kawai yaro sai ya koma gehe ya dauko karayin ababe ya dauko takarda yana rubutu ya takarda yana zana gini yana zana gini sai baban ya taso ya yi zaune kusan shi ya ce nan mine ne kake yi sai ce gidana ne nake yi wanda za ni shiga inda girma sai ce to ga ya mana nan wanga ɗakin da na kayi mai ya ce nan ɗaki na ne dali da matata sai to to shi kuma wanga ɗakin da kai bakin kofa ya ce nan zan sanya ku da kai da mamma a sai ya ce yoya na gani kai kama kanka gyara nan kasa kaza da kaza da kaza ka wuce can kure sai ce a yanda kuka magwagwa ita ma ita ma gwagwa sai uban yayi sako sai ya tuno ashe uwar shi bakin kofa take ashe shi wato farmukin gidan shi gaba ɗaya da ya tsara da shi da matan shi ya zaɓi wani wuri mai kyau can kuriya suka shige uwar shi wadda ta haihe shi ya mata wani ɗan ɗaki nan bakin kofa sai ya aje ta nan wurin wai shi ne ɗan shi ma cikin kan shi yake da wannan tunanin shi ma yanzu in ya girma ga gidan shi ga inda zai sa uban shi da uwar shi ga wanda ya tambaye ya ce wayan da kuka magwagwa ita ma ba tana nan cikin ɗaki ba lokacin nan ne umar ingiliza kan shi ya ce eh lalle akwai matsala kai tsaye sai ya kewaya wajen uwar tashi ya ba ta haƙuri don allah ta yi haƙuri ƙarshe sai canza mata wuri saboda ya gano cewa shi ma jarabawa za ta zo a kan shi rayuwa za ta zo tun daga shi ɗanɗan shi ɗan ƙarami tun yanzu abin da ke cikin kanshi shi ma in ya girma ya gida ga gidan uwashi nan wurin bakin ƙofa ɗaki yadda ya gaba ban shi ya yi wani mai hikima yake cewa wata rana ɗawusu yana tahiya ɗawusu yana tahiya da ɗiyan shi ƙananu a bayan shi kawai sai ɗawusu ya canza tahiya ya koma ɗingis dingis yana dingisawa kamar kafashi ta kare kamin ka ce mi ɗiyan shi gaba ɗaya su ma sun fara irin wannan tahe ko da ya juye sai ka ɗiyan shi kowa na tsangal tsangal wannan mai hikimar sai ya tsara shi ya ce mashaɓa wusu yauman bikhtiyali faƙalla da shakla mishiyatihi banuhu faƙala alama taktaluna qalu bada'ata bihi wa nahnu muqalliduhu فغير سيرك المعوج هذا فإن غيرت نحن مبدلوه ألم تعلم أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحج ولكن يعوده التدين أقربوه da ɗawisu ya ga ɗiyansu duka sun koma ‘yan guragu suna tsingil-tsingil’ sai ce me yasa kuke irin wannan tahiye sai suka ce ai baba kai ka fara kai ne gaba mu abin da kai ne muke yi suka ce yo kai baba baka sani ba duk inda ka ga reshen icce to yana bin asalin shi ne ai kowane matashi yana tasawa ne da irin abin da baban shi ya koya mai ya saba mai da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane yaro ana haiho shi ne akan akida lahiyayya zuciyar shi lahiyayya ce uban shi ne yake koya mashi iskanci idan dan iska ne uban shi ne yake koya mashi ladabi idan uban yana da ladabi uban shi ne yake koya mashi tarbiyya idan uban yana da tarbiyya in ba yadda ya za a yi ya bashi faqidu shay'i la yu'ti la yastaqimu dhillu wal 'udu a'waju ya za a inuwa ta miƙe kuma ita iccen karkatacce ne icce a lankwashe kuma sai ka ce so kake inuwa ita ta miƙe ina ka fara miƙar da icce sannan ita ma inuwa ta miƙe don haka idan kai uban kai ma dama tsohon ɗan iska ne tataccen wato mutumin banza ne duk wani wulaƙanci da duk wani izgili da duk wani rashin mutunci ka iya shi to kana ganin kai so kake idan aka ce macijiya ta haihu ka je ka tarda ta haihu kaza mi macijiya ke haihuwa macijiya mi kunama ke haihuwa kunama mi dan iska ke haihuwa dan iska mi mutumin kirki ke haihuwa mutumin kirki annabi nuhu da ya kalli mutanen shegatu yan iska ne sai ya gano wala yalidu illa fajiran kafara yace wallahi mutanen nan ba su haihu kowa sai dan iska ai ba gaibe ya sani ba ko amma dai yana da hankali ya sani cewa kai in maciji ne kai to ana ta wallahi maciji za ka haihuwa ba mu taɓa gani ba maciji ya haiho kaza ba mu taɓa ganin ba akuya ta haiho raƙumi kowa irin kalan shi ne yake haihuwa kuma kowane tsuntsu kukan gidansu ne yake yi kowane kwano ruwan da ke cikin shi ne yake ɗugowa shi yasa ake cewa in ana son a samu tarbiyya to su uwaye su fara samun tarbiyya uwa ba ta da tarbiyya ya za a yi ta baɗiyanta tarbiyya uba ba ya da tarbiyya ya za a yi ba uwa ita ke tashi gaban ɗiyanta ta yi ta rawa tana juyawa tana gwatso ya za a yi ɗiyanta ba su koya ba uba shi ke tashi gaban ɗiyan shi yana rawa yana halba ƙafa yana gwatso yana shewa yana lilo kamar gwaiwa yana yi ɗiyanka su ki koyo su ma koyo za su yi idan ka na rabbul baiti biddufi dariba fashi matu ahalil baiti kulluhum rakas idan ya zama shugaban gida shi ganga ke bugawa to sai ka zargi 'ya'ya in suna takawa su kuma shi uban gidan ganga yake bugawa to in ka kaɗiyar su kuma suna rawa melahinsu don haka yawanci ha hausawa suna cewa tarbiyya daga gida take farawa ya kamata in dai da gaske ne kana son ka sabke nauyin biyanka tun daga hirarka da su kasa same ka uba makaryaci ba daidai ba ne ɗan kaɗan yana ƙarami wai don dai ka kwantar mai da hankali ka mai ƙarya ba daidai ba ne wannan ɓata tarbiyyar shi ka koya mai gaskiya ya gano shi uban shi da ya gaye magana to da gasken ya taso yana wawo yana ƙara fahimtar haka shi tun da ya taso in dai baba ya ce bai bada to da gasken ne bai bada in kuma baba ya ce zan yi kaza to wasu ya yi ya fahimci cewa kai mutum ne mai gaskiya shi ma ya riƙe gaskiya amma an ya fahimci cewa yanzu irin iyayen da ke maɗiyansu ƙarya irin wacce wadda na ba da misali mace ce za ta fita don dai ɗanta ya bar kuka sai ta mai ƙarya ta ce ishuru in na dawo na sau ma bambo kuma ai kamata in ta dawo ta biyo da bambo da kin dawo a hannunki a zo da bambo ko da ta yan baka ce ki biyo ta ita shine gaskiya yanzu yaro ya san uwace ba ta ƙarya irin wannan masu maɗiyansu ƙarya ƙarshe wake fara koyan ƙaryar in ɗanka guda uku ne akwai ɗan ƙaramin akwai mai bi mashi da mai bi mashi to sai ga shi ma ɗan ƙaramin har ya koya in yana sanya ma ɗan ƙanan nashi wai sai ce ishiru ishiru ishiru na cawo maka bambo wa haka ya ji uwa shi na cewa kenan shi ma ya koya ko to ita irin wannan tarbiyyar automatiquement ake daukanta ba ta bukatar sai ka sha wahala kuma ita ce tarbiyya mahihiciya tarbiyya ta aikace kai kawai aiki ne kake danka ya koya ta hi sauki ta hi sauki ga yaya su koyi gaskiya gare ka su koyi jarumta gare ka su koyi kamun kai gare ka su koyi cika alkawari gare ka uwarsu ta tarbiyyantar da su akan ɗabi'u manya-manya na gari ‘yan uwa musulmi idan ka kai ɗanka ikwal daidai kake da wanda ya kai ɗan shi garaji daidai kake ga wanda ya kai ɗan shi wani shago ya koyi kasuwanci daidai kake ga wanda ya kai ɗan shi gona ya koyi noma daidai kai ka kai shi ne don ya samu abin da zai riƙe rayuwar shi shi ma wanda ya kai ɗan shi gona haka nan shi ma wanda ya kai wallahi in ka kai ɗanka ikwal kai ina gudun ma zuwa gaba wanda ya kai dan shekoyi kasuwanci ya hi dacewa saboda mu ekwal in tamu ta nijar yanzu haran shi ne kawai ake koyo ita fa ekwal asalinta asali fa karatu ne na a koyi wata sana'a mutum ya koyi dubara yadda zai rike rayuwar shi ko amma sai ka samu ɗan university ya gama karatu ya dawo yana zargin gwamnati ta ki ɗaukar mutane aiki inda da gaske ne karatun da kai karatu ne na ilimi ya kamata a ce ko shekara goma mutum ya yana ikwal a ce ya san yadda za ya rike kanshi amma yanzu sai mutum ya shekara ashirin yana ikwal da an koro shi to shi kan ko da ya zawo ya zama barawo ko kuma ya dawo ya zama mutum mai girman kai wai duk wani aiki sai ya gabe iyawa an ce tukin takasi ya ce ni zanu tukin takasi ba zai yi ba an ce je ka yi tsaron shago ya ce ni zan je yi tsaron shago ba zai yi ba amma kuma yana son kuɗi dole zama ɓarawo dole zama macuci shi duk wani aiki ya rena shi kuma ikwalkin taƙiya yanzu ya dawo ya zama matsala ga mutane shi yasa cikin shawarwarin da zan ba iyaye yana cikin tarbiyya mai kyau musamman a zamanin mu yanzu kuma musamman a matakin ƙasar mu ta Nijar gaba ɗaya ya kamata duk wanda ya kai ɗan shi ikwal tun yana ƙarami to kuma ka koya mai sana'ar da kai ka rike a rayuwanka in kai kafinta ne ka koya mai aikin katako in kai tela ne yana zuwa ikwal lokutan da ba ikwal ka koya mai dinki in kai manomi ne kar a irin waccan rayuwar ta baya wanda in dai ka kai ɗanka ikwal shi nan kawai baya komi a'a akwai matsala fa yanzu saboda da 'yan nijar 'yan kaɗan ne suke zuwa ikwal to yanzu kowa ma zuwa yake ya ne za a yi gwamnati ta iya ɗaukansu mu kuma ikwal in kowa jira yake in ya kare gwamnati ta ɗauke shi sai ka ga mutum ya yi shekara talatin yana ikwal amma har yanzu ba ya da wayan yadda zai kula da kanshi jira ne ki kawai in gwamnati ta ce ba ta ɗaukan shi ya shiga uku sau uku shi ya san rayuwa ta ƙare mashi sai dai dawo yana kallon kowa jayi bai da komi kamata ne ya yi a ce ita da kanta gwamnati ta sake dubara bisa kan tsarin ikwal tun a firimar a ɗora koya ma mutane ayyukan hannu tun firimar yanzu wannan hatsarin na fuwaye ya fahiwa wannan ifarkin da ake ko bai ba fuwaye da mata suke zuwa su koyi ɗinki na tela su koyi waye shekara biyu wallahi tallahi ya yi university da wani tun daga firimar haƙi wannan ɗinkin da ta koya cikin shekara biyu ya yi shi saboda ita tana zuwa ta yi ɗinki ta samu kuɗi kaiwa sai horon shi kawai merd Bremen wane ne wane ne ikan nan kawai wani wata aka nuna ma shi aka ce wancan ai babban mai ilimi ne in ka zo kawai can sai ka rasa wai ina ilimi yake so wani ai ya ikulu ilimi gare shi to in ka je kawai ilimin babu komi cikin kan sai dakwar dakwar kawai shine ilimin wai horon shi ne ya iya in yana yi baya fort shi kenan shine ilimin ɗan Nijar. an cuce mu da jimawa wallahi inda ikwalkin da muke yi ta gaskiya ce mutum in yi shekara goma yana ekwal bai kamata ba a ce wai ya yi rudubule shi kan na ya rasa yadda za a yi watsi da shi yanzu da aka yi aka ɓata mai rayuwa shekara goma ka hada da shekara bakwai wadda aka sa shi ekwal shekara sha bakwai yanzu ya yi shekara goma bai koyi ɗinkin tela ba bai koyi gyaran mota ba bai koyi gyaran moto ba bai koyi yadda ake kujera ba bai koyi kwaɓin laka ba bai koyi aikin gini ba ga banza ga wuyi ya yi zaman kashe duwawun banza ya shi ya ɗora zamanawa ga tabul yana zuwa duwawu shi nan an sha shi ga banza yanzu babu abin da zai iya yi a duniya in dai akan wannan tsarin gwamnati za ta ci gaba da tafiya dole barayi su yawa cikin ƙasa dole a sami 'yan iska dole a sami 'yan ta'adda dole a sami 'yan shaye-shaye dole a sami 'yan ƙwaya dole a sami ƙirirtattun mutane wanda kawai aikinsu shine su tada hankali a gari an ma jima ba a mutu ba saboda su ba su san yadda za su yi ba in ɗan adam ya rasa yadda za a yi faɓanna yake mutum ba ya zama ba aiki ko dai ka yi aikin Allah ko ka yi na shaidan amma dole ne mutum sai ya yi aiki ashe kamata ya a ce tsarin ifal gwamnati ta ƙara gyara shi sosai ba wai gyara ba na a zo a yi tunani ya za ya gyara a kamata a koro su mushanni ya kamata a ƙara duba wannan bane gyara kawai lakwal mu ta zama ta gaskiya a aikace ana koya ma 'yan lakwal ayyuka ba a bari ba sai sun kai wani mataki a tun a primar tun a sai da yaro ya je sai a hara mai da ɗinkin tela tun daga nan kai in ma bayan wannan a bashi marto a ce buga kusan nan a haɗa mai katako a ce buga ta shige ana koya mai 'yan ayyuka na hannu wallahi waɗannan ayyukan a koya ma mutane su a samo ayyuka masu muhimmanci cikin zamantakewa wannan shine mahita tunda munafukan duniya suna ɓoye mamu ilimin technology ba su san bakake su gano to mu me yasa ba mu aiki da namu na gargajiya mu bar masana technology mu dawo ga kira da tulu da randa yadda ake yi a koya ma yara mu bar masa technology can su ta yi mu ma in muka ci gaba da wannan insha Allah sannu sannu za mu zada tana yiwa mu mu tunano wani ma wanda su ba su da su ba ƴan adam bane ka san duk duniya an taro an hada kai cewa ka a bari ƴan Afirka su gano technology in dai ilimi ne na ci gaba wallahi ba a bar baki ya gano in kauka matsa kace sai ka gano to gano ka gani ai akwai wanda suka gano ko akwai ƴan afirka wanda suka takura suka takura su da tsiya sai sun yi ilimi to in kai ilimi kana matsayin dan afirka in dai iliminka na gaskiya ne na boko kuma turawa sun gano da gaske ne kai ba yare bane ka koya a ilimi ne kana da kwakwalwarka tana ja to cikin biyu dole a yi guda ko dai ka zama ma'aikacinsu ko kuma ka rasa rayuwarka in ka ce a ni ina kishin ƙasa ta kawai ni ƙasa ta zan ma'aiki da za ka ga kishin ƙasai wallahi tallahi sai sun kashe ka tana yi wa wato ɗanka za su sa ya kashe ka ko ubanka ko abokinka wani dai masoyinka wallahi shi zai kashe ka tun da aka taho tahiyar nan haka ake afirka duk inda aka gano wani yana ba mu labarin cewa an yi wasu sojoji a faransa suka yi karatu da aka zo wata rana ana son a gwada su manya ne aka zabo ba su wuce su kaza ba ana son a gwada su a ga kwarewarsu sai aka zo a tabulo aka yi filan aka ce to nan a tabulo an zana france nan faransa ce gaba daya yanzu in ana son a kama faransa hari ga matakan tsaron da ke gare ta ga matakan tsaron da ke gare ta ku a ganinku yaya ne za a iya kawo mata hari sai wasu 'yan afirka guda biyu suka gwada bawa tare da sojojin faransa da su 'yan afirka suka ce guda aka ce guda ɗan nijar ne ya ce ni na san yadda za a yi aka ci tashi ɗi bayani ya tashi ya explike da kyau ya ce yanzu in ana son a kawo hari a nan tun da ta wuri kaza in an zo akwai matakin tsaro na kaza da kaza ta kaza kaza wuri kaza ya kamata a biyo ta hanya kaza in an yi sai a yi kaza sai a yi sharhi mai kyau aka ga wallahi da gaske ne wanga yana iya kama faransa hari a'a ya yi bayani wanda sun gano eh wannan filankin tashi da gaske ne yana iya kai hari sai aka taɓa mai wee ashe sun shi haushi ana aka taɓa mashi ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ta ciki na ciki sai aka ƙali shi bayan wani ɗan lokaci kaɗan sai aka ce akwai wata misiyon da za a tahiya cikin galas an gano ba masu ilimin da suka dace su tahi sai shi kai sai aka ɗauke su su ji irin shi masu wannan kan sai aka tura su sun san ba a dawowa kawai aka tura shi hanzu yana can cikin galas haka wani ya ba mu labarin nan to ire-iren waɗannan suna da yawa mu wannan ilimin da suke ɓoyo don Allah a bar masu kayansu mu zo mu kula da galgajiyanmu tun da dai an yi ittifaki ne a duniya kawai a hana baki shi inda ya baki ya ce da ya sai ya gano to ƙarshen rayuwan shi kenan ai akwai bakaken da sun yi karatu amma suna can ko sai ka zama kai ɗan hidimarsu ne shi nan sai ka rayu za su ɗauki nauyinka amma ƙarya kake ka zo ka amfani ka saka da wannan ilimin amma in sun san kawai ta tafi ne kuwa ce kawai da wurin shi wannan sai su barka ka zo ka yi ta kurin ilimi a ƙasar ku na mutane ba su da ilimi to mai ilimi kai inda mai ilimi ne na gaskiya a boko wallah ba ka zauna wa lafiya wai shi dan boko ne duk kowa ma mai da ilimi sai shi wallahi tallahi inda da gaske ne kai mai ilimi ne wallahi ba ka zauna ko dai ba ka Nijar kana wani wuri ko kuma duk wanda ka ganshi cikin Nijar lahiya shalau bai mutu ba to duka bai ne kawai ɗan uwa ne su ai suna da hankali suna ganewa ba to in muna son ekwalginmu ta zama ba ta asara ba ba ta ɓata lokaci ba dole sai an sake lissahi cikinta gwamnati ta yi nazari ta samu masu ilimi kora na gargajiya ne ilimin nan da ake cewa dole sai wanda ya boko an gano ba haka bane yanzu to ya kamata tunda abin ya bayyana an gano a sake dubara in ba haka ba ga ekwalgin a yi ta tahiya haƙƙiyama ta tashi ba inda za ta kai mutane kuma zuwa gaba ma in mutane suka gano wahala ake sai sun ba ikwalkin baya ka zo kai ta ikwal kai ta ikwal haka kai kana haka kai ka yi digirin karshe ka kare karshe in ka zo kawai kai kana tunanin za ka makasa aiki ashe kasa ba mata son ka mutum nawa yanzu yake da diplom kin babba yana nan yana kyamci kyamci abincin abinci ma yana mai wahala to kamata ya in ilimin da muke na equal tun da ilimi ne na duniya ko lahira za a ko in mutum ya karatu equal zai jira lahira ne amfani da shi nan duniya ne kawai za ka yi amfani da shi in ba ka yi amfani da shi ba nan duniya ka tabka asara rayuwarka ta lalace gaban za kawai to ya kamata ɗayan musulmi su sake dubara yasa nake ba da shawara ga iyaye wajen tarbiyya su bar tsayawa ga equal kaɗai in ka kai ɗanka equal babu matsala tunda kai rayuwarka gaba ɗaya kai magini ne aikin nan na gini da shi ka auro uwashi aikin nan na gini da shi ka kula da shi ka ci da shi har ya zama abin da ya zama yasa kake daina aikinka koya ma ɗanka ya ci gaba da ekwalkin radda ekwalkin ta kiya sai ga wannan aikin ya amfane shi kai manomi ne ka koya mai noma ina mamakin wato ɓangaren noma a cikin jami'o'inmu na nijar nan cikin university akwai masu karatun noma an kamata yi gwamnati ta ware masu wani daji ba cikin kanas ake karatun noma ba can cikin gona za a tahiya a yi shi ku zaune ku ce noma karatun noma kuke yi amma har yanzu wanda yake cikin ƙauyen ƙayau ya yi ku iya noma shi ne ke yi a ga abinci a in an yi karatun noma aka mata a ce yunwa ta kusa an gawa karatun noma ake amma katar da masu karatun noman ka kalle su gaba ɗaya da malamin da su zai ga ka hanya hanya nan akwai alamun noma to ya kamata masu karatun noman nan gwamnati ta ware musu wani daji a ce daga yau kurkin noma cikin gona da al'uran shi an yi ganewa shi da katar in ya ce to kun san wajen noma ana son in an zo shuka a yi kaza sai ya gwada a aikace kaga ana haka nan sai zama na ilimin yayi amfani za a yi ta hudu abinci kullum ana ganin ci gaban da ake samu a ce ai cijiyan ne masu karatun noma su ne suka yi noma wannan shekarar suka eh kaza suka yi noma amma sai dai ka shige ka lasa ita kwatanta da lakire wannan yana yi wannan yana yi da su da masu karatun kiyo ko a ce ai karatun kiyo ake yi amma babu ko kaza cikin kalski wadda aka gwada gare ta ya kamata karatunmu ya dawo kawai a aikace a ɗore shi a aikace duk wanda ya ce shi dakatar ne ɓangaren kaza to ya ja ya ce diyan aje a yi a gani bahaushe ya ce wai an ce makare ana biki a gidanku ya ce mu gani a ƙasa shi ba da magana ake son a gaya mai ba ya gani a ƙasa shi ne ya gane ana biki gidansu to ya kamata duk karatun nan da ake cikin university mu gane shi a ƙasa a aikace a gane shi sai a gane ana yi amma shekara nawa aka ce ana karatun noma ana karatun kiyo ana karatun waye ana karatun waye amma duka babu labarin wannan ya kamata mu bar ne rena ayyukanmu wani mutum a rayuwan shi shi makeri ne wannan kire da ita ya yi rayuwarsa tun daga harko har ƙarshe amma wai bai san ɗanshi ya koya ji yake aikin wahala ne bai kamata ba ɗana ya sha wahala tun da dai ya kai shi ikwal kawai shi ya ida wahala amma ɗiyan shi su huta a'a wannan ba tarbiyya ba ce kuma ba ƙauna ba ce in dai da gaske ne kana ƙaunar ɗiyanka ka bar rena aikinka tun da har Allah ya ƙaddara shi ne sana'arka kuma a nan ka rayu to kakkare na shi koya ma 'ya'yanka in ma ba su yi aiki da shi ba a rayuwarsu in ma ba su aiki da shi ba to kai dai ka yi min abin da ya dace amma wannan ikwalkin tana yiwa sai bayan ranka ta zo ta wace ko ta lalace ko kuma ga diplom ga hannu amma an ki daukan shi aiki to in ya tuno cewa kai ni fa babana ya koya mana aiki makera to shi nan sai shi ya aikin shi Allah cikin Niger ne kake samun mutum ya yi karatun boko ya kare diplom amma ya rasa yan da zai yana ta kabce-kabce shi dai jiran shi dai a ce dai gwamnati ta ɗauke shi yau gwamnati tana iya ɗaukar mutanen ƙasa gaba ɗaya kowa ya zama ɗan boko kuma kowa su yake a ɗauke shi ba ya yiwuwa hakan sai da kanka ka sani aka ce ƙasashen da su suka ci gaba a karatun boko in ka ga mutum ya yi karatun boko ma yana jiran gwamnati ta ɗauke shi to wannan kawai koma bayan mutum duk wanda ya karatun boko yana karewa ba ta gwamnati yake ba ta yaya za a yi shi ya je ya ya sami gindin karshe ya karkaro wani abu wanda shi ma zai dora tahiya sai ma wasu sun ci karkashin shi shine ilimi na gaskiya haka na mai ilimi ai in kana jiran sai gwamnati ta dauke ka to wanda yake kowa talauci shine ma'aikacin gwamnati amma na gaskiya in dai ma'aikacin gwamnati na gaskiya ne to ya tabbatar da a cikin kowace society ya fi kowa talauci tun da dai kayar da kai rayuwanka gaba ɗaya sai dai a wata a baka to dole kuma ka yarda da cewa rayuwanka ba irin ta sauran mutane ba ne yanzu in ka ɗauki ɗan kasuwa ɗan kasuwa in ya ga dama a cikin awa guda sai ci riban miliyan biyar idan allah ya ba shi sa'a yana haraka hilaye yanzu nan sai ya sai wani hili gobe ya ci riban miliyan biyar a kan shi ana haka nan ko ba ai to kai kuma ma'aikacin gwamnati wani dubara ne za kai ka samu miliyan biyar ka je don Allah ka samu ma'aikacin gwamnati ka ɗauki example na mushe an sanyan ka ce mashi ya tara ma miliyan biyar in dai ba ɓarawo ba ne in dai da gaske iya albashin shi ne yake amsa to wallahi wannan miliyan biyar kin kamun ta taru daga duniya ce to ashe kamata in dai muna da hankali mun yi karatun boko mun ƙari to mu san nai mu san dubara da haka ana nuna mana lokaci yayi tarbiyya wahala gare ta kuma bangarorin ta yawa gare su lungun lunguna an dan bangare ne kadai na makale amma lungunan tarbiyya yawa gare su eh aka ce wannan dan ana son ka mai tarbiyya to gangar jikin shi gaba ɗaya ba a san ta samu matsala yana cikin tarbiyya tarbiyya jasadiyya duk inda aka samu baraka ko tawaya ko ya ciwo ko ya kare to ana lissafa akwai sakacinka tarbiyyar kace ta samu matsala ti inda aka samu kunnan shi ya kumbure kaki mai magani har ya zama yana da wani kululu daga bayan kunne kuma haka zai rayu da shi akwai hausa kace cikin tarbiyyanka malaman tarbiyya suna cewa akwai tarbiyya jasadiyya kanka take akwai tarbiyya ruhiyya ka karantar da shi Allah ya san Allah yanzu wai sai ka tarra wai dan musulmi ne ma yake jayayya ga wasu abubuwa na addini wai dan musulmi kowane mutum mai addini yana kishin a ce ɗanshi ya taso a kan abin da yake a kan shi wa wasa biha ibrahima banihi wa yaqubu ya baniya aka annabawa suka ma 'ya'yansu wasiya ko mata abuduna min ba'di ɗaya ɗiyana mi za ku bauta bayana suka ce muna nan akan addininka muna nan akan tauhidi sai ya ji daɗi to duk mutumin kwarai yana fatan haka amma sai ka samu wani ɗan musulmi wai shine zai dawo yana azama Allah tambayoyi to in aka ce Allah shi ke kaza to kaza to in aka ce kaza to kaza shi ne ilimi ne hakan da kekin banza da wai don haka ya kamata mu kula mahi girman tarbiyya mahi mahimmanci ita ce tarbiyya ruhiyya ka gyara wato zuciyar ɗanka ɗanka ya taso ɗa ne wanda ya san gaskiya ya san daidai yana girmama wanda ya kamata a girmama yana jin kumiya yana da kamun kai yana kaza yana kaza yana kaza sannan kakka saki ka yarda a ce cikin ɗiyanka akwai wanda bai yi karatun ƙur'ani ba wallahi akwai matsala ƙur'anin nan shine littafin Allah a ci cikin ɗiyanka akwai wanda bai yi karatun ƙur'ani ba kuma ɗanka ne ana nuna mana lokaci ya yi amma bari in aza tambaya guda yanzu nijar kaf manyan nijar tun daga a hazzad tun daga warko har ƙarshe ɗiyan wane ne daga japan aka haiho su aka kwaso aka kawo nan daga amerika aka haiho su aka kwaso su aka kawo su aka ce su za su shugabancin mu ɗayan wa nijar ne nan cikin nijar aka haihe su kuma wasu 'yan nijar ne musulmai suka masa tarbiyya in ka wani shugaba ya cuce ka ɗan wata musulma ne ba ɗan wani musulmi ne ba shi ne ya mai wannan tarbiyya wai sai mutum ya je ya kai ɗan shi gaba ɗaya ɗan shi bai da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa je kewa in ya tsaya ɗanshi ya karatu wallahi na taɓa ganin wanda shi ɗanshi ya sanya shi ikar kawai wata rana sai ya zo ƙofa gida sai ya tar da wani matashi yana koya mai alifu ba ta kudu ya ce kai me kake koya mai sai ce a baƙaƙe na larabci ya ce kuwa ni na saka ni na cika koya mai daga yau sai yau ka in ƙara ganin ni ɗana ba na son in raba mai hankali biyu kayan ka ni ba na san da wannan ba na je na ba na san in raba ma ɗana hankali biyu wai shi a wajen shi ɗan ya koyi karatun addini kuma ya karatun ikwala ya raba mai hankali biyu kenan ba zai gane ba da gwamma ya bar shi kawai ga bokwai yin tsakani da Allah in dai karatun addini raba hankali biyu ne in dai bai haɗuwa da na boko amma ka ji wani jahili yana ai ba a gudu ana susan baya ba a haɗawa biyu bai haɗuwa to in dai ba a gudu ana susar baya dole sai dai a yi guda to cikin bin wanda ne ya cancanta a yi in dai bi bai haduwa to dole ne ka yi waci da na boko ka bar shi na addini domin ba arne ba ne ba dan maguzawa ba ne kuma duniyar da ya zo dan ya bauta ma Allah ne ya zo ana sayan kari dan harshe ce kan shi ke ciwo to ka bar shi abin da saboda shi aka kawo shi duniya in dai da gaske ne ba a hadawa biyu cewa ba a hada biyu kuma ƙarya ce kawai yaudara ce ta shedan saboda haka ɗan uwa kar mu yi ha'inci kawunanmu wannan ‘ya'yan da Allah ya bamu amana ce wallahi sai Allah ya mamu tambaya in ka yi kowa ƙoƙari wajen sallah ba haka zuwa ka shiga aljanna ka ci amana ɗanka ya lalace in ka yi kowa ƙoƙari wajen hajji ka yi ta hajji haka kai ka zama hajjoju in dai tarbiyyar ɗanka ta lalace wallahi Allah ba zai kyale ka ba duk imaninka duk kirtinka duk ƙoƙarinka wannan nauyin in dai baka sauke shi ba yana iya zama matsala gare ka duk in ka ji an cuci mutane sai ga dan wani musulmi kai kana ganin ka ka kwashe lahi a ce ko cikin unguwa aka yi banna hada ɗiyanka ciki da an ji an tabka wani mugu abu ana kuwa ca ca ca ca ca sai ka ce tau haji ne haji kai da kanka ka san hada ɗanka kai kake makanka shaida kanan kana makanka mummunan shaida ne ba kai abin da ya dace ba don haka ‘yan uwa wannan shugabannin namu gaba ɗaya mutuwa za su ko za su gaba da rayuwa ne mutuwa za su in dai muna son gaba ta gyaru nijar ta gyaru a gaba ko bayan mummun mutu to ya kamata kowa ya ce ya tarbiyyantar da ɗanshi in ka zo ikwar ka kalli yan lakwada daga mai shan shisha sai mai shan wiwi sai wani shashasha sai wani sakarai sai wani mai girman kai sai bunsuru mai bai yan mata sai wane ne wai su ne etidiyan aika aza hannuwa bisa kai ka ce inna lillahi walla akwai matsala domin wannan su ne za su ramfulasan wa'yanga a gaba amma in ka zo katar da ya'ya masu hankali masu tarbiyya masu natsuwa to ka ce alhamdulillah in sha Allahu Nijar za ta gyaru a gaba domin wa'yannan su ne za su wuce duk wani macuci duk wani dirakatar macuci duk wani deje macuci duk wani shafe macuci duk wani shugaba a zalimi ƙyanƙyasa 'yan Nijar ce nan aka tarbiyyantar da shi na aka he shi zalimcin wani da cin amanan wani wajen tarbiyya ita ta kawo haka kenan tarbiyya abu ne mai mahimmanci domin in kai sakaci ƙarshe matsalai tana shawa kowa kowa sai ya ɗanɗana kuɗa shi an ce wai ɗan wane ne yanzu ya zama shi ne shafi wuri kaza tsohi ma warin uwayen shi sai ya ɗora barin su ga rana suna shan wahala in ka je wata ma'aikata suka tarda wai shi shafikin in ka je suka tarda ɗan matashi ne wanda bai wuce shekara talatin ba shi ne deja amma ya bar mutane na ta kuwa cikin rana suna sha kai wani ma saboda tsabar ɗan iska ne ba mutumin kirki ba ne bai samu tarbiyya ba a biron shi sai katar da tsohi na layi suna jiran shi wani sun yi ne kawai yake so a mashi amma yana can shi da wata 'yar budurwa yana sai kuma baby wai wallahi tallahi cikin sanyi yana can wai yana hira da wata wai ya kyala wannan mutanen sun baro ayyukansu sun baro gidajensu suna da bukata wajen shi buka Allah ka raba mu da bukata wajen dan iska akwai matsala in Allah kai ka kana da bukata wajen mutumin banza akwai kaskanci to Allah shiryar da mu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki al'umman musulmi wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu ya Allah ka sauƙaƙe ma iyaye tarbiyyar diyansu ka kama mamu ya Allah wajen tarbiyyantar da ƴaƴanmu ya Allah ka ba mu ƴaƴa na gari kakka ba mu diyan banza ya Allah ya Allah kakka jarbe mu da miyagun diya ya Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da ya mana abinda malam ya karantar da mu da alkhairi ya uwa musulmi Allah ya ba mu iko aiki da shi kamar yadda malam ya yi bayani shi dai malam ya sauke nauyin shi ya kuma faɗa mana gaskiya yanzu ya rage namu na mu cire sa kai da san zuciya da jiji da kai da dukkan abin da zai hana mu ɗaukan gaskiya mai aiki da ita Allah ya ba mu iko ya uwa a guje saboda tafiyar lokaci akwai godiya ta musamman da muke gabatar da ita ga malamai waɗanda suka yi da wannan ziyara musamman shi malaman da ya gudanar da wannan wa'azi da kuma aramin shi da kuma da suke tare da su a cikin wannan tafiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah muke roƙo ya mai da su gida lafiya abinda suka karantar da mu Allah ya sa cikin mizanin ayyukan su da alkhairi ƴan uwa wannan muhazara da aka gabatar bata cika ba bata kuma tabbata ba sai da tsayuwa ƴan uwa kuna ganin su wanda su je nan su je can kusan da kwana biyu da aka shirya wannan zama da kusan kwana biyu haka suke akwai wanda suka zo yau suka share masallaci a kai goge-goge muna da matsala ta sufika da sauransu wasu suka cire cikin kudin aljihun suka je aka gyaro aka kawo akwai wanda ma an ma shirya abinci yana nuna malamai da sauransu dukkan wani wanda ya wani kokari a cikin wannan tafiya Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya sa cikin mizanin ayyukan shi alkhairi ya uwa mu sani kullum ya kamata mutum ya zama aiki na alkhairi kana gaba gaba kada mutum ya zama kullum sai dai ya zura ido ya ga ana yi kuma wani banda haka ma za ka ga so yake gano kuskuren mutane don ya koma gefe yi magana wannan ba ɗabi'a ce ta musulunci ba daga ƙarshe ga dr abdulrashid wanda sananne ne insha Allah za mu ba shi ya cike mana cikin minti biyar a kawai abin da mun gari da shi da kuma ganin shi tura
الحمد لله على علمه بعد حلمه ومنه بعد كرمه وعفوه بعد قدرته عز كل ذليل وغوث كل مكروب ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله إن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عترته خير عترة وشجرته خير شجرة نبتت في هرم وبثكت في كرم فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا وأخانا الدكتور الفاضل ابن داود على ما قدم فقد أفاد وأجاد فجزا الله فجزاه الله خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمل بما قدم لنا في هذه المحاضرة الكريمة insha Allah aikata ya zarmaci ne matuka alfaga ce ci lalle alfaga na bayani bote ikwai ma kai banin da gwamni to minti go a si irsi bai fonar gini ara ala kullin alfaga ne da yamar haikan da jinda biri mai irga bai biri mai mamantikala wajibino borma hagoydin wani izai har boba yan sagoy rayar ko subhanahu wataala gane ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون آية ونيركو غوغيرتي أرا تشمنديكوي aran maron bambatu aran maran izai batugawa da danji danjodi ne igafun suno da adama izai kan cafar yadin no da tondai yadin gani zai mantikala mas'uliyano irko subhanahu wa ta'ala agin hada yadin no hadithu abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu mimma akhrajahu al-imam al-bukhari wa muslim annahu sallallahu alayhi wa sallam qala ala kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام الأعظم الذي على الناس راعي ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته أو في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته irkoy da yaga bangande hadisa wara ane jinboro furkono irkoy ga ha haykangana dan amakuru yadin mono alboro furkono a windora irkoy ga ha haykana dan amakuru yadin no woyi boro furkono kurnyo windora irkoy ga ha haykana dan amakuru bal irkoy da ne aram men da me kurko yanno aram men da me igaran ha haykina ran dan akurai ya dinga matkal fagana cida ize amantikala an nema bambatano kan din kai ga irko subhanahu wa ta'ala sabu da an nema dini irko gin kai banara kai bana bambata warkan din gai zai biri biri mai hannu nigudu iwan sufurayeci ne man da'a ilal huda falahu أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم yarin gadinin izai biri biri mai hannu nini da ke addina bon ina goyi hannu goyi to haikul kan yi goyi ni gwanda wani sufura yarin mono irkoi da sallallahu alaihi wasallam a bangandir sai kan izama ta bunu adam in kata amaluhu illa min salas da adamai zabu a goyi kulno ga fatika laharihin za علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له دبر أبو أغوي كله كي كالهار هنزا أغوي رابيري كان يغنى فندا يارنو إزي هنو كان غماري براسي برابو يمو بندا wala sargai kan gogi zuru dangane borkan na gwamnati fota irma ne jingare wa dumai lakwale wa dumai da kan himan da alsilamai manafa alsilamai izai manafa ya dinga a waladin salihin ya dula iza hannu kan ga warai borase bayan ga matukan alfaga bangan da dabara ninga ba fu nasara a ninga funde bayo gana a te meri teko izai mo yadin noy gite a matukan zare mai gane nan kan jini ce kan ngano banda caga kan ya dinga dabara ninga bonte borlalo izai mo tilqaiyan igite borlalayan amma din kai ga kulandin addina ninin ize biri biri mai hannu iga tebor hannayen ba dini bu iga ngware nisi to matano da bora manin ga zo biri biri mai hannu ize te bandi yan borabu igoga alsalamai dorandi igoga mere ite igogir koi kuta la shakka ni gudu arani ba wodin seno kayan do hane da bora mana hallasi ebi mana da bora mani zai biri biri mai hannu zai dinga kai ga hujjar karabon imata kan gabara halcandi wadin sanu hadis ka imam muslim wa ghayruhu iga fillar ko da ne mamin ra'in yastarihi Allah ra'iyya thumma yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashul lahum illa harrama Allah alayhi aljanna asino kurko kulu kan irko gadan kurai irko gano am har kuru batkirma alfaga bangande dinin no ba alman kuryanno sobor fonin no masu ergogi di fulne wala kan ga kuru ninin hawize nase wala hinci ni za walfe jize akwai ga yababe in karga caceri wala akwai gan wayan dinadi matanonin dagate la shakka ngano ga mas'uliyya samu to matano irkoi nin no izi a irkoi na tina da kinbon nina murai yaringa ni di irkoigin hada wadi sanar koidi yane bora irkoini no amana kuriyan amana kura mabori aga tai sai zambante matka alfaga salan hakan gidajin dallo kolebon nkun borai illa man rahim Allah azza wa jal borai ga kulano da an dunya bal tu'siruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa irkoini an dunya ba funa no arango gusubun amma alahara an gano bisa an dunya nga mono gicin da haikul kan bordo an dunya wara a gaban daino ya dinga ifono ga habu ni min himma dan ara ala hara ce ciye mu ya din monor nya fosine ni min iza dan lokol ni mi dan makaranta imate ihin ka men da me charbande ifono ga gazan dinga wallahi ro na jarraba irdiya kan siban zan kai kai yanga te makarantin qur'ani jare iwani lokolo ga bisu bore kan lokoli ni ni gogiti nam bore kan yan igo ekol igo te makaranta igi faham lokolora ga bisa haikul kan ci nin kan qur'ani jare nin hadisi jare nin lakalo ga hanan ya dinga ifo jaro no gumun gisi istuwara wal fese wala fizik shimi wal binde mat asihin ga ta haifo man jinsi borkul kan qur'ani jare to haikul kancin di kan manci qur'ana jarogo da gon borasi ya dinga ni di borala ka logo bori bodin sai ag wajibino alsilama ga masin izo dan an dunya bayre ci ni hinnara ya din mono masatan amukoy yadin matkan alfaga ce da minti go na mil mukan mala lokaci yayi ko to ga dai abubuwa dai suna da yawa saboda mala yayi magana bisa abubuwa da yawa amma saboda korewar lokaci za mu takaita anan irgin ko subhanahu wa ta'ala ngwarai nan kan irdu daidai ko min nusu furanin kiratir ko min afirse تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ثم صلاة على نبي محمد ما ناهى قمري وأورك عود والسلام عليكم ورحمة الله